yan arewa mu farka mai taken magudancin zamani atheism a arewa na ɗaya wanda dan uwa malam abdullahi abubakar lamido gombe ya rubuta sai mu zo ga batun atheist da makwabtan nasu deist masu zagin duka theist ba su yarda da jalla wahidun ba masu cewa babu Allah ba ruwansu da masu sallah su kawai a wurinsu zalla kimiyya ce abun aka raba maguzawan zamaninmu masu rudani cikinmu sun fito a cikin ƙasarmu amma ba su ɗauki tarbiya ba ga su sai shakku suke yi sun ɗimauta cikin bulayi sai shiga bula da yayi ba su bar yawo cikin ɓata ba sun riƙe hanyar baɗala da munafurci da zalla ba ruwansu da duk farilla ba su yarda su kama nafila ba sai yawan tsabar jidala da yi wa jama'ar su illa sun yi wa da'awar sun yi da'awar babu Allah wai dan ba su ganshi zahiran ba sai yawan tsabar jidala da yi wa jama'ar su illa sun yi da'awar babu Allah wai dan ba su gan shi zahiran ba gun su shaidar samuwar shi sai fa za ka ji ko ka gan shi ko ka shaƙa ko taɓa shi ba su san girman ubangiji ba gunsu shaidar samuwar shi sai fa za ka ji ko ka gan shi ko ka shaƙa ko taɓa shi ba su san girman Ubangiji ba. Sun ki yarda da resurrection ko batun wani revelation kaddara ko suna na geshin ba su karɓi batu na barzakhun ba. annabawa ɗaukacinsu sun yi inkarin akwai su har kiyama sun yi musu ba su yarda akwai mala'ika ba. Sun ƙi annabi shugabanmu wanda zai ceto gare mu a wurinsu fa babu ilmu in ba sayinsu da falsafa ba. Sun yi imani da nesa sun yarda su karɓi kwalta gashi ko sun mustafita ba su karɓi batu na lahira ba. Sun bi tauhidin Urubba sun yi imani da birban su a tafi irin madubar ba rabbi ya tsara duniya ba. Duniya ita ta yi kanta babatun wani mai halitta wanda ke da wannan fahimta tabbas bai san Ubangiji ba. Yanzu to zan tambaye ka zo ka nuna hankalinka in taɓa in gani in shaƙa ba zai iya nuna hankalin ba. Banda ma tsabar makanta da ɗima wucewar fahimta yaushe wanda ya yi halitta za a ce ba rabbana ba ne ba. Yau ka ɗau jirgi da mota ko ko na'urar fahimta ta ƙwaƙwalwa mai bajinta ba zai yi sun yi kansu ne ba. kalli dai tsarin agogo ko irin benan gadogo ko ko jarunta ta rago duk a ce ba yin su an kayo ba in ka kalli irin ginin su ka sani wani ne yayi su yayi tsarin samfurin su ba wai haka sun ka zo kawai ba Rabbi ya cancanci bauta tun da shi ya yi duk halitta ya yi tsari mai nagarta ba tare da masu tallafa ba. Mai sarauta ba waziri mai mabuɗin duka khairi ya yi gani ya fakiri bai nema a bashi ƙagaji ba. shi ya kaji mutum da aljan har da giwa har da jaja in ka nemi na baka hujja ba zan gaza baka mai yawa ba shi ya yi ka bila misali ya gina kai ba kamali yanzu gashi kana ji daɗi baka yarda akwai ubangijin ba Maguza wannan na ƙarni yanzu fa sun canja launi ba su san wani ya sukuni ba su zaɓi zama da lafiya ba. yanzu dai ga ajiye koro duk da duk da ba su ganin ta koro sun ɓace fa saboda tsoro ba mu ƙara ganin ina suke ba yanzu dai ga ajiye koro duk da ba su ganin ta koro sun ɓace fa ba saboda tsoro ba mu ƙara ganin ina suke ba ba su ganta bi ainihin ba gashi sun gudu sun yi gaiba baka gan su cikin gari ba sun yarda akwai ta ba musu ba sun yi ik ba ka ganin su ba bayanin ko gudansu duk tsiya da yawan gatsansu baka ji su suna ta gardama ba yau kana ta musun kiyama to ku za ka shige na dama wanda ya kaje ka dama ba zai gaza sake ta da kai ba mai aƙidar babu Allah yau munafurci ya kulla har yayo wa kansa illa bai bar kwana a kurkuku ba ya shigo riga ta yanci ya buge da rashin mutunci sai a shar da yawan butulci bai bar zagin ubangiji ba wai yana da awar freedom ga bayani babu wisdom islam har christendom bai bar su a baya gumba'a ba ka bi mummunan tafarki har kana zagin ma'aiki tun da kai bakar da kirki ai dole da kai mu kulla gaba in kana ga kana da yanci na aƙida ko na furti sai ka yi su cikin mutunci bayan kaje da tsokana ba ko da dai ka zaɓi kufuru ka ƙi yin aiki na biro lahira ka zaɓi naru bai kyautu ka dinga tsangwama ba ‘Yan uwa zan ba ku zance shi fa wancan karkatacce tunda ya zanto ɓatacce bai kyautu mu ba shi ɗaukaka ba. kar mu rinka kiran batunsa ko kwa suna ko salansa kar mu karfafa ambatansa don bai kai ma a ambatai ba ba dalilin yin abota ko a facebook ko twitter in kayo haka sai ka huta baka bashi kula da martaba ba To a yanzu muna nasiha a gare su cikin fasaha, su yi yotu ba nasuha yautun ba su je su lahira ba. Su kiyayi fushin ilahu su ba addinin salahu sai su zo ku su karɓi sulhu ba taurin kai da gardama ba. In yana da rabon shirya, rabbana ka sako shi hanya, in ku tuba bai da diya, ai hawu ya ce kawai ya zaɓa. In yana da rabon shirya, rabbana ka sako shi hanya, in ku tuba bai da niyya, ai hawu ya ce kawai ya zaɓa. Yau iyaye ga bayani yanzu fa an canza ƙarni ku kula da halin zamani bayin sakaci da tarbiya ba. Kun sai a waɗiyanku mota ga su na'urar kwamfiyuta, Android duk don ya huta ba ku san kun kai shi hallaka ba. dan ku yayi nisa a boko sai aqidun max ya dauko ya fi girmama sam a loko qur'an da hadisi ko bai sani ba dan ku yayi nisa a boko sai aqidun max ya dauko ya fi girmama sam a loko qur'an da hadisi ko bai sani ba duniyar ga tana da rudu masu san warar biniddu sun lazamci salo na kaidu tun ba hanya ta intanet ba ɗanka na a cikin gidanka sai ka ɗauka ba shi shirka ka zata islam ya ɗauka baka sanya ka mafandara ba ga shi zaune cikin gidanka zuciyarsa tana amurka intanet ne za ya leka doki dokin ritas ya zaɓa ga shi zaune cikin gidanka zuciyarsa tana amurka intanet ne za ya leka doki dokin ritas ya zaɓa malaminsa na farko dokin sai su Christopher Hitchens da Dennis sai Sam na Harris sai arnanci yake ta kurɓa. sai ka ce ka ɗau mataki ka tsare shi gida a ɗaki bai fita ka ba shi girki ba ka san youtube yake ta biyu ba ya bi ayan hirsi ali kafira mai canja kauli ko na babi uban jidali shubahar su kawai yake ta sharɓa ba shi kallon Hamza Yusuf wanda shi ne maganinsu ya fatattaki rundunarsu ba tare da ya yi malkwaɗa ba. Gargaɗi na gun iyaye na cikin birni da ƙauye wajibinmu mu zam kiyaye ‘ya'yanmu ba za su zamɓata ba. gargaɗi na gun iyaye na cikin birni da ƙauye wajibanmu mu zam kiyaye ‘ya'yanmu ba za su zamɓata ba wajibinmu mu ba su ilmu fiƙihu tauhidi da fahmu mu tsaya su fahimci silmu don su san girman ilahu rabba tun suna yara ƙanana ku da su ku taho ku zauna rayuwarsu ku sai ku zana ba tafiya babu manhaja ba ku lazumci zama da ɗanku ku saka shi cikin tsaronku bibiyarsu ku yo da kanku ba gun nanis da intanet ba don su san girman ilahu su bi manzo kan salahu har su ɗau ƙudiri sahihu ba hanyar masu falsafa ba. Kar ku bar su su samu shubha don saboda rashin nasiha lallaɓe su cikin samaha don su samu kular uwa da baba. in fa babu kular iyaye za su ɗau ɓarna a ɓoye har su sa ku zubar hawaye irga kafu ba ka zamjira ba. Tarbiyarsu ku ba ta himma ba su amsoshi da da azama tambaya ko ta fi goma ba su amsa ba da jinkiri ba. tarbiyarsu ku ba ta himma ba su amsoshi da azama tambaya ko ta fi goma ba su amsa ba da jinkiri ba dan gidanka millennial ne malamansa na zamani ne shi batun fada da za ya gane sai turanci kawai ya gaba Dan gidanka millennial ne malamansa na zamani ne shi batun fada za ya gane sai turanci kawai ya zaɓa. A gani nan shi ya waye ba shi bin malam na ƙauye malaman da ka ba shi ƙaye mufti ne kawai ya zaɓa. ko su ustaz hamza yusuf ko su yasir kadina su su bila lifilis tagun su kankat ne ba kamar su ba ba karfafe su akan waɗannan mallaman ga guda hudun nan shibohin kafirancin ba a bar su a baya warwara ba A ƙasarmu akwai ƙwararru masu warwarawan ga fahmu ga misalai zani ba mu kuma ba wai su kaɗai ba ne ba. Masana na cikin ƙasarmu Sheikh Bashir Ali malaminmu ga su Ustaz Nuru Lemu wanga fanni sun ƙware fa ba ba. Shehunan nan Makariyu da Bashir Adam Aliyu da Rashid Abdulganiyu da waɗansu waɗanda ban faɗi ba. Kan batun nan sun yi aiki ƙoƙarin yi wa kufur burki da tsare yaran shirki ba su bar yaran mu sun ɓace ba. dole ne sabon ajanda na bayani kan akida ko ta wa'azi ko kasida ba wai hanya guda kawai ba za mu canja salon mu tilas don mu hallaka wanga illas wacce ke san ba mu tikas ba tare da kauce manhaja ba In salo na kiɗa ya sauya, to rawa ma za ta juya, ga shi dole a canja murya, baban jo za a runguma ba. To iyaye sai mu lura tarbiyar yara mu gyara rayuwar Islam mu tsara ba kawai mu tsaya wa duniya ba. to iyaye sai mu lura tarbiyyar yara mu gyara rayuwar islam mu tsara ba kawai mu tsaya wa duniya ba ku kula kar 'yan gidanku su guje su siki tarbiyarku har su kafurce su barku ai kaga abin da ba zai yi kyau ba ku kula kar 'yan gidanku su guje su ki tarbiyarku har su kafurce su barku ai kaga abin ba zai yi kyau ba Ni nasiha ta gare mu, mu research mu yawaita ilmu, wanda duk zai tsokane mu ba zai iya ba mu gagara ba. Rabbana ka tsare ƙasarmu, kare dukkan zuriyarmu, mu bi tauhidi salimu ba tsarin masu gardama ba. Kai da ke zagin habibi, za ka zo ranar hisabi, a jahimu kake da gurbi, khalidi na cikin taccen ka zaɓa. Kai da ke zagin habibi, za ka zo ranar hisabi, a jahimu kake da gurbi, khalidi na cikin taccen ka zaɓa. wanda ya yi ɓacin gwaninka to haɗa shi kawai da doka babu zagi babu duka ba mu ɗau doka a hannuwa ba wanda duk ya siyo amana ko ya lakaci ɗan amina warware shi cikin lumana da bayani ba da yin faɗa ba shi fa ba shi da hankali ne kai ko mai bin gaskiya ne mai karatun ta natsu ne ba mai santa da hankula ba in kana aiki da sunna babatin wani kama suna kyan tafarki za ka nuna ba ayyana masu kuskure ba wanga shi ne manhajinmu kan tafarkin mustafanmu mai abun koyi gare mu ba mu yarda mu kama kwikwiyo ba ilimi ne tanadinmu gaskiya ce tambarinmu hikima ce bindigarmu ba zagi ko batun faɗa ba babu wanda ya kai rasulu gaskiyar aiki da kaulu ni ina kaunar halilu babu tamkatai gurin mu baba sannu annabi shugabanmu mai dubun daraja wajenmu sannan hasken zuciyarmu ba a samu ya kai a duniya ba shugaba sarkin basira mai yawan sanya da khaira mai yawan kyauta ya kara shi bai iya kyala mai bara ba in ka zo ka biɗa ya baka in ko babu ya lallabe ka za ya girmama damuwarka ba zai iya hantarar mutum ba rabbi ya zaɓe ka ɗaha shi ya baka halin samaha gaskiya hikima da farha duk halittu ba kamar ka ne ba rabbi ya zaɓe ka ɗaha shi ya baka halin samaha gaskiya hikima da farha duk halittu ba kamar ka ne ba shi ya kamba ma'ambatonka shi ya karfafi rundunarka shi ya tsarkake zuciyarka baka san ƙarya da yaudara ba rabbi ya tsara rayuwarka shi ya tsarkake zuriyarka shi ya ɗau haske ya baka bai barka zama cikin duhu ba duk abin da ka so ya baka ƙoluwar matsayi gare ka har da alkautar wajenka wanda in muka sha ba mu kishi ba ka fi ƙarfin masu suka rabbana ya ɗaukace ka duniya ta ƙaunace ka ba a samu kamar ka lahira ba wanda duk yi son najati dole za ya yi ma salati safa yamma har wafati ba zai iya ga multaba ba mai bidar tsira ka tashi zo ka ɗau aniya ka bi shi don ku ceto na wajen shi kuma ba zai ba wa kangarau ba Ɗaha mai babban mukami mai yawan kyauta karimi shugaba ne mai nizami don shi bai san hayaniya ba. Ya fi kowa fai da ɓoye duniya shi ne fiyayye ba ya shi birni da ƙauye ba zan kina ba shi jinjina ba. annabi na adali ne mustapha na jarumi ne mai cikar haiba gwani ne gaisuwa gun shugaban mu babba mai cikar hali da siffa murmushi fara'a da iffa ba shi tsawa ko ta'uffa ya fi kowa ambato ga rabba dan uwa kafin wafati rayuwarka ka ba ta saiti riki sallah kai salati tun malakul mauti bai zaka ba dan uwa kafin wafati rayuwarka ka ba ta saiti riki sallah kai salati tun malakul mauti bai zaka ba rayuwar yau babu tabbas lamura duka sun yi cikas kaga don haka yanzu tilas mu ba annabu ba da kangara ba rayuwar nan ta tsananta tunda komai ya kazanta sai mu tashi mu kama bauta ba ka sala za mu runguma ba rayuwar nan ta kazananta tunda komai ya kazanta sai mu tashi mu kama bauta ba kasala za mu runguma ba mu yi tuba jarida mu kiyaye yawan ibada mu yawaita faɗin shahada mai yin haka bai bu kuskure ba mu lazamci yawan kira'a mu ba Allah mu ta da'a dan ilahu ya ba mu sa'a mu ga annabu ba da shamaki ba Yar kasida ta na rira in akwai gyara ku gyara da amiru akwai basira da baitin bai karkata ba. Na yi ne don son sa manzo sai ku karba yadda sun zo, rabbi jalla ya bani kwazo gaba in yi da kyau ba zan kure ba. Rabbana sarkin sarauta taimake ni da jatu mata da uba ‘ya'ya da mata mu haɗe firdausi babu gaba. mu ci kosai har da masa mu yi barci har mu kosa mu yi hirar mansa musa har shehu jaha ba zan bari ba in na je aljanna malam zan ci dan wake da shasham sai na ɗau madara biradam na haɗa da burodi kek da gumba Rabbana kai dai ka kai mu tun da nan na bar haramun to a can komai na samu caf abun ba zai kwatantu ne ba. Rabbana kai dai ka kai mu tun da nan na bar haramun to a can komai na samu caf abun ba zai kwatantu ne ba.